Abdulrahman dan Hassan shine zai ja baki a shek ɗaya Usman Bauchi zai fasara a kan kunnan sunna.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروه لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ubangiji ya ci gaba da yin bayanin minalil kitabi ummatun qa'imatun dinnan yasluna ayati llahi ko yusari'una fil khairati mutanen kirki waɗanda suke gaggawa cikin aikata ayyukan alheri wallazina sune idza fa'alu fahishatan wato su muttaqinan nan da aka ce an shirya musu aljanna idza fa'alu fahishatan in suka aikata mugun aiki wanda ya shafi sha'awa ko zina a billahi ko ko abin da ya fi zina muni liwadi a billahi au zalamu anfusahum ko kuma suka cuci kansu ta kowace hanya a cikin hanyar sabon Allah domin sabon Allah cutar kai ne tunda bayanan mun karanta wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yuzlimuna duk wanda ya shiga wuta ba wanda ya cuce shi shine ya cuci kansa au zalamu anfusahum zakarullah sukan tuna girman Allah zakarullah fastaghfaru li zunubihim sai su nemi gafaran Allah saboda waɗannan zunubai da suka aikata wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sun san ba mai gafarta zunubi banda Allah banda Allah wa yake gafarta zunubi babu sai Allah shi kadai wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ba sa zama akan zunubi su kitu ba mutum ya doge akan zunubi ya ki tuba mugun abu ne alama ne na shakawa walam yusirru alama fa'alu wa hum ya'lamuna alhali sun sani sai dai bi jahalatin wallazina yana daga cikin su waɗannan waɗanda aka lissafa halayensu waɗanda suke masu tsoron Allah nan wanda aka shirya aljanna domin su an faɗi dai halayensu cewa in suka yi zunubi sukan nemi gafaran Allah ba sa zama akan zunubin manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana faɗi a cikin riwayar da abubakar ya riwaita abubakar tun da shekara sun zauna da annabi fiye da shekara arba'in shine ya kamata ya rawaici hadisai masu yawa amma saboda tsoron kada ya ƙara wa annabi kada ya rage masa sai ya zama hadisinsa ɗan kaɗan ne to amma in an same shi akan yi matuƙar dogara da shi don ya zama zinariya a cikin hadisai abubakar ya rawaici ma asarra man istaghfar walau ada fil yawmi 70 marra dukkan hadisansa 140 ne da biyu ko 140 zuwa da shida amma wannan yana cikin su ما أسر من استغفر ولو آد في اليوم سبعين مرة duk wanda ya zunubi ya tuba ya sake komawa cikin zunubi ya tuba ya sake komawa cikin zunubi ya tuba ko da rana ɗaya sau saba'in ne Allah zai rubuta shi daga cikin waɗanda suka tuba ba zai rubuta shi akan waɗanda suke almusirruna ala zambi ba saboda haka tuba ai ta tuba ai ta tuba irin maganar da jahilai suke faɗi ni ba zan yi tuban muzuru ba a to za ka yi wa Allah rashin kunya ni ba zan yi tuban muzuru ba na san ba zan iya bari ba don me zan wa Allah ƙarya ce na tuba a'udhu billahi mai yin wannan ba shi da hankali Allah ne za ka yi wa haka ka ce masa ka tuba mana rashin karfin ka in ya sake mai da kai kuma ka sake tuba rashin karfin ka in ya sake mai da kai ka sake tuba shi imanin mai kankanin imani kamar tafiyan yaro ne ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi har lokacin da ya ƙarfi tuban nan tun da an ba mu tuban nan kada ya wasa da tuba walam yusirru ala ma fa'aluhum ya wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah banda allah ba mai gafarta dhunubi walam yusirru ba sa da ba sa da goma ala ma fa'alu kan mugun laifi wa hum ya'lamun alhali sun sani wato rashin sani misalin mutum a wurin ya koma wata bakunta yana zaman bakunta ne ya baro ƙasarsu saboda wasu dalilai sai aka ce ga wata mace ita ma daga wajen ƙasar ku take shikenan suka yi magana sai suka shirya suka yi aure ashe bai sani ba kanwarsa ce uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya ko uba ɗaya ko kuma yarsa ce ma shikenan sai aka yi auren ba sani shi bai sani ba ita bata sani ba in sun kare zaman su ba wani zunubi a kansa walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun alhali sun sani amma in mutum ya aikata zunubi akan bai sani ba bai san zunubi ne ba wannan ba za a kama shi da shi ba domin sai a rubuta cikin kuskure kuskure ko yana daga cikin abubuwa guda uku wanda manzon Allah ya ce Allah ya dauke wa al'ummarsa yana ce ruhiya an ummati salasun al-khata'u wan nisyan mastukrihu alayhi abinda al'umma ta su kai cikin kuskure Allah ya yafe musu saboda rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana abinda suka cikin mantuwa Allah ya yafe musu saboda rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana abinda wanda ya fi su karfi ya danne su suka yi da karfi Allah ya yafe musu saboda illa man ukriha wa qalbuhu munma'innun bil iman wala misiru ala ma fa'alu wa ya'lamuna kenan duk abinda mutum ya aikata cikin zunubi amma akan bai sani ba sai a ɗauke shi kuskure kuma Allah zai yafe masa cewa wa man yaghfiru dhunuba illa Allah banda Allah ba mai gafarta zunubi sai Allah shi kadai banda Allah ba mai gafarta zunubi a zamanin mulkin Harunur Rashid sarki ne na duk duniya gaba daya sarkin Abbasiyawa to akwai buhulul wani mutum wanda yake bawan Allah wanda bai mai da duniya wani abu bawan Allah sai suka gudu shi ana yin magana ta dariya da shi da suka gamu da shi yana cikin dawakinsa da girman sarautarsa ya gamu da shi ya ce masa sannu haruna sannu haruna ya ce a ya ana kira na amirul muminina ana kira na khalifa ka ce min sannu haruna sannu haruna baka san ni sarki ne ba a ce ai ban sani ba ina ko so in sani baka san ni sarki ne ba ce ban sani ba ina so ko in sani to duk abin da ka ya zo bakin ka faɗe shi ko menene na baka gomansa komi don ka san ni sarki ne ya ce ba goma ba ni ɗaya kawai nake so ka gafarta min dukkan zunubai na nake so ba na ba wai komi goma komi goma ba ɗaya kawai nake so dukkan zunubai na ka mun gafaran in san kai sarki ne sai ce a'a ai maganar na nakan harkar duniya ne ba wai na lahira ba ya ce a'a duniya kam mai ita ma gashi nan ban roƙe shi ita balle kai da baka da ita Allahi a ta nufin Allah maganar duniya kan mai ita ma gashi nan ban roƙe shi ita balle kai da baka da ita bayin Allah malaika أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الآملين أولئك وأن متقين نند أكا صفا تاسو كما رد أكا صفا تاسو أبقرا أنزونا ما أن صفا تاسو أن صفا تاسو كما أشكم وأن سورة to waɗannan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim waɗannan mutane sakamakon su a wurin Allah maghfiratun Allah zai musu gafara za su samu gafara daga Allah Ubangijinsu ya makartumin rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu bayan gafara kuma Allah zai shigar da su aljanna aljannan nan dai da ka sani gidaje masu kyau a cikin gadina mai kyau wanda yake da magudana guda hudu ga na ruwa ga na nono ga na giya ga na zuma suna gudana a cikin gidan ba sa ɓaci ba sa ɓata wuri ba sa ɓata shimfiɗa ba sa ruɓewa wannan gidan wanda yake da mata yadda aka sifanta ɗin nan a baya to Allah ya ajiye musu wannan jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha kuma za su dawwama a ciki babu tsoro ba bakin ciki ba za a kore su ba ba za a ba su tsoro ba ba za su tsufa ba ba za a rashin lafiya ba zai same su ba kuma suna da duk abin da rai yake so ma ta tahi lanfusu wa talazzur ayun wa antum fiha khalidun Allah ya samu daga ciki ah walakin za maghfiratun min rabbihim وجنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ونعم اجر الامين haba wannan shine fa ya kamata mutun ya nema ma dalla da irin mutun yayi aiki mai kyau ya samu sakamako mai kyau irin wannan
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين an shigar da waɗannan ayoyi ne da ayan riba da ayoyin sakamakon waɗanda suka ji tsoron Allah da halayensu don a dawo a koma kan maganan yaƙi wanda ake ciki dama ana cikin maganan yaƙi da annabi ne sai aka aje aka koma akan masu masu yaƙi da Allah masu cin riba to maganar ta jawo mana cin riba kuma zai kawo maganan infaki domin nafaka tana rataye ne da kuɗi to yanzu za mu dawo kan maganan yaƙi karkalar min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin ya ku jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun sahabbansa waɗanda suke tare da shi har waɗanda suka biyo baya har yanzu har mu nan har waɗanda za su zo abubuwan da ake karanta muku fa ya ishe ku abi karkaran min qablikum sunanan haƙiƙa hanyoyi iri iri tarihi iri iri yanayi iri iri an gaya muku an gaya muku ayyukan mutanen kirki an gaya muku sakamakonsu an gaya muku ayyukan mutanen banza an gaya muku sakamakonsu a duniya da lahira in an kissanta da kissar annabi nuhu za ka ji an ce an haragnahu mu ajma'in in an kissanta kissar annabi hudu za ka ji a halakanahum in an kissanta kissar annabi salihu kafiransa za ka ji a halakanahum fa kazzabu fa halakanahum to in ka ji waɗanda suka gaskata an jainahum waɗanda sun ƙaryata kuma an ce ahlaknahum to wannan ya ishe ka wa'azi in ka ƙaryata kana tare da halaka haka aka yi a zamanin da kuma haka ake kai yanzu in ka gaskata fa an jainahum Allah zai tsirtar da kai duniya da lahira haka yi a zamanin da kuma haka ake tafiya a kai haka ne hanyoyin Allah ƙarƙar min ƙauli ko sunan fasiru filar da ku yawo a bayan ƙasa mana ku je sham da yake garin ku makka babu annabawa ku yawo ku je sham ku ga garuruka mana yadda aka yi babirin mu'assalatin wa qasrin mashid ku ga rijiya ba kowa sai kango sai kuma yaya aka yi anan ai waɗansu kafirai ne suka ƙaryata annabawa aka halakar da su shine wannan ku je ku gani mana fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku je ku duba ƙarshen masu ƙaryata annabawa yaya ƙarshen su ya zama ai ƙarshen bashi da kyau
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين waɗannan ayoyi da ake karantawa da bayanai ya isa bayanun linnasi ma'anan bayani da larabci idan wani abu ya rikitar da mutum ko ya rikitar da mutane ce dakata a yi maka bayani ko ku dakata a yi muku bayani bayani kullum yakan zo ne bayan an rikita hankali bai kama wani abu ba to shi na ake yin bayani wannan abu ya isa bayani ga mutane waɗanda hankalinsu yake rikicewa akan lamarin annabawa ko lamarin tashin kiyama ko kuma sakamako bayanul linafi wahudan shi wannan alkur'ani littafi ne na shirya mai shiryar da mutane mau'izatun kuma kissoshin da suke ciki sun ishi wa'azi wa dukkan mutum mai tsoron Allah kaza bayanin linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin ya ishi masu tsoron Allah wa'azi shi wannan alqur'ani ko bayanin da yake yi ya isa ya wayar da kan kowa kowa ya gane dama ya gane hagun kuma wannan wanda ya rike shi duka ya rike shiriya wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu har zuwa la'allakum tahtadun wannan ya isa shiriya
ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يا كوسا بمن الله صلى الله عليه وسلم wanda kuka sha wahala a Uhudu, a Uhudu an sha wahala, sahabbai guda saba'in da biyu sun yi shahada, mutane sun sha raunuka, har manzon Allahnmu yana cikin waɗanda suka sha raunuka ɗin. Yana cewa wala ta hinu don kun ga irin wannan wala ta hinu kar ya sanya muku raunin zuciya ku daure ku sa ƙarfi ya yi aba nusbiru wa sabiru wa rabidu wala ta hinu kada ku yarda ku yi rauni wala ta zanu kuma kar ku yi bakin cikin yan uwanku waɗanda suka yi shahada ko yan uwanku wanda suka ji ciwo ko kuma karyewan yaƙi duk wannan ba haka bane wa abun wa tilka layyamu dawil ha bainan nasi dama yaƙi shan ludayi ne wata rana na waɗannan wata rana na waɗannan inda a duniya ne jan guga ne in kafirai ne suka kamar sun ji daɗi to an an yi musu istidraji ne muminai in an in an yi musu nasara dama suna cikin nasara ne ai in ko sun samu wahala irin wannan to an yi musu wannan ne adaban ba gadaban ba su ko kafirai in wahala ta same su a kullum dama an yi musu ne gadaban ba adaban ba dama sha'anin su ne su an sakhid Allahu alaihim a fa ittaba ridwan Allah kaman ba bi sakhadin min Allah dama su waɗannan mu'minai sun dauki hanyar yardan Allah idan wani abu na wahala ya same su to sun yi wani abu ne aka ladattar da su kafirai dama sun dauki hanyar wahala hanyar fishin Allah in sun ji daɗi to makwabtaka da waɗanda suka ji daɗi ne zaman duniya tare da mutanen kirki shi yasa suka ji daɗi qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayati ad-dunya khalisatun yawm al-qiyamah dama mai arziki ko mai sarauta in yayi wa bakin sa ziyafa to bakin sai sun ci ya saura waɗansu mutane ma sai sun ci ya saura har an zubar karnuka ma sun ci to in kafirai sun ji daɗi a duniya dama ziyafa suka samu an yi wa muminai ziyafa ne suka samu saboda makwabtaka in kuwa sun sha wahala dama wahala kayan su ne tunda suna cikin fishin Allah muminai ko in sun ji daɗi dama daɗi kayan su ne an shirya musu shi duniya da lahira in ko sun sha wahala an ladabtar da su ne don a nuna musu ba iyakarta kenan ba lahira shine iyaka nan duniya ba iyaka bane dole wani wata rana ka ji daɗi wata rana ka sha wuya wala tahinu wala tazanu kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa kullun ku ne a sama kul hal tarabbasuna bina illa ida alhusnayaini wa nahnu tarabbasu bikum an yusibakum Allah bi azabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun wato idan an kara yaƙi tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba wannan suna yaƙi saboda Allah fi sabilillahi wannan suna yaƙi fi sabili tsaguti to idan musulmi suka samu nasara to sun samu ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu wanda aka shirya domin su sun samu ganima sun rage mugun iri kuma sun ɗaukaka kalmar musulunci idan kuma kafirai ne suka yi nasara a kansu wato yaƙinsu ya karye suka kakkashe su shikenan sun huta da wahalan zaman duniya sun koma sun samu shahada banda shahidi ba wanda yake murnan dawowa duniya wai ya ji daɗin mutuwan nan ina ma ya sake komawa duniya ya sake jin irin wannan daɗi da ya ji a wannan lokacin mutuwa shi shahidi daɗin mutuwa yake ji kuma shahidi ba wanda ya mutu a wurin yaƙi kaɗai ne shahidi ba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaida sahabinsa ba lafiya sai ya tadda gidansa ana kuka sai ya same shi bai mutu ba sai ce don me kuke kuka ai bai mutu ba don me kuke kuka Ai, ku bari mana sai ya mutu tukuna in za ku yi kukan ma shikenan ko sai ya mutu sai yarsa ta fashe da kuka tana kuka manzo Allah yana ba ta hakuri ki hakuri tace ya rasulullahi ba wai ina bakin cikin mutuwarsa bane mutuwa da yayi a gida yayi mana mutuwar mata ya mutu mana a gida shi nake bakin ciki mazajenka a wurin yaƙi tare da kai suke zuwa su yi shahada sannan shi ya zo ya mutu mana a gida a cikin mata da yara shi ne nake bakin ciki manzo Allah ce ki hakuri ai ba mutuwa wajen yaƙi kadai ne ba shahada ya lissafa mata wajen abubuwa guda takwas wanda ya mutu a man kutila duna dinihi fa huwa shahidun man kutila duna malihi fa huwa shahidun al-ghariq shahidun al-hariq shahidun ya talisafa abubuwa ce duk mutumin da aka kashe shi akan dukiyarsa yayi shahada duk wanda aka kashe balle wanda aka kashe akan addininsa wanda ya mutu wajen neman ilimi ya samu shahada wanda ya mutu a cikin gobara ya samu shahada wanda ya mutu a cikin nitsewan jirgin ruwa in musulmi ne ya samu shahada wadda ta mutu a wurin aihuwa ta samu shahada ya lissafa mata wajen abubuwa guda takwas to amma wanda ba za a yi masa wanka ba ba za a sa shi a likafani ba shine shahidi mutaraki wato wanda ya mutu a fagen daga shi kan ahya'un da ransa wa zai wanke wanda yake da rai wa zai sa wanda yake da rai a cikin likafani haka kawai za a za a za a zai masa jana'iza ba ya فقد مس القوم قرهم مثله
wa antum al'alawna ku ne a sama kullum in kuntum mu'minina tunda yake ku mu'minai ne
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين in yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun mithluh wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nasi وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين abin da yasa nace kar ku yi rauni kar ku yi bakin ciki me zai sa ku yi rauni me zai sa ku yi bakin ciki ku na Allah ne kuna tare da Allah ga waɗanda suke yaƙi saboda shaidan ma bara sun sha wahala an kashe mutu an kashe musu mutum saba'in an raunata musu wasu mutane an ɗaure musu mutane saba'in amma duk da haka ba su daddara ba kun gani bana sun dawo kamar ba a yi musu komai ba saboda ƙarfin zuciya na shedanci to wanda yake da ƙarfin zuciya na shedanci ko an kashe masa mutane ko an ji masa ciwo baya damuwa da abin da yake yi balle ku masu yi saboda Allah qatlahum fil janna wa qatlahum fil nar su suna yaki ne saboda shedan in an kashe musu mutane mutanen yan wuta ne ku kuna yaki saboda Allah in an kashe muku mutane mutanen ku cikin aljanna in yamsaskum qarhun faqad masal qawma qarhun misluhu idan raunuka kuka samu a jikunanku kun sha wahala kun sha raunuka an sassare ku an sassoke ku an ji muku ciwo waɗansu sun mutu wato raunin jiki raunin jiki rauni wanda aka yi wa jiki da rauni wanda aka yi wa zuciya wanda aka kashe masa ƴan uwansa dai ko ba a taɓa shi an masa rauni a zuci wanda kuma aka ji masa ciwo aka kekketa jikinsa to in kun gamu da wannan faɗan masal kawo makarhun misluhu ai su ma arnan kafirin ai irin wannan ta same su an kashe musu mutane an ji musu ciwo faɗan masal kawo makarhun misluhu wa tilka layyamu dawidu ha bainan nas haka zaman duniya yake wata rana a ba waɗannan wata rana a ba waɗannan idan aka ce kullum aka kara tsakanin ƙarya da gaskiya gaskiya ce da nasara gaskiya ce a sama kullum in aka ce kullum faɗa tsakanin musulunci da kafirci musulunci ne da nasara kullum shine ɗauka a kullum to ai babu takalifi kenan ba ai takalifi ba kenan dole a bakatar dole a bakatar wanda yake kan gaskiyar a wahal da shi a wahal da shi har na kan ƙarya ya yi murna ya ji daɗi gobe ma ya samu ƙarfin zuciyan taɓa shi amma in aka ce kullum suka taɓa shi mai ƙarya ne zai wahala mai gaskiya ne zai ji daɗi shi kenan wannan ba takalifi kenan ba imanin ai gani na zuci ganin zuciya shi ake kiransa imani amma gani na ido ai wannan ba imani bane mushahada sunansa kullum da aka yi yaƙi musulmi ne zai ci nasara shine zai ji daɗi kullum aka yi addu'a za a halakar da kafirai za a halakar da azzalumai kullum aka a ba haka bane wata rana a karɓa wata rana a bakatar saboda a samu taklifi imani ya samu wurin zama in ba haka bai na za a gane mai imanin gaskiya da mai imanin ƙarya to saboda haka wata kala ya mu dawo da bainan nasi ko muka yi muku wannan ne adaban su ko muka musu irin wannan adaban saboda fishi wali alam Allahu allazina amanu don Allah ya nuna muku ku da kanku ku san muminai wanda ya hakuri ya jure aka ji maganganu masu daɗi a bakinsa kamar nadru kamar nadru wanda yake ammin Anas ibn Malik ne sai aka da aka ihu an kashe Muhammadu yace to sai me Muhammadu shine Allah mu don an kashe Muhammadu sai mu daina abin da muke yi ai saboda Allah muke yi ai Allah yana nan da ransa sai me sai me to kaga wannan an fito da magana mai kyau kenan a zuciya mai kyau wani kuma sai ya ce ihu jama'a laysa lana min amri shay'un ina nasarar da aka ce wai muna da nasara ina cewa muna tare da Allah ina yake laysa lana min amri shay'un ba mu da komai alƙawarin da aka mana ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura duk alkawarin da Allah ya mana da annabinsa ashe duk magana ne kawai maganan maganan maganan ba na gaskiya bane to kaga wanda aka ji wannan magana a bakin sa ya yi daidai da wancan amma ko a masallaci dai suke sallah Allahu akbar dukan su musulmi ne in ba yi wannan bai za fito da wannan abin da yake boye zuciya babu da mu je mu karbi amana wajen mutanen Makka mu huta alkawarin da annabi ya mana da Allah sa duka ya zama ba haka ba ai duk abin da aka yi alkawarin ba haka bane to kaga wannan ya fitar da ƙarya a fili ya fitar da gaskiya a fili duk inda kaga kata ko gogagge ko an yi ƙyaure da shi ko an yi kujera da shi ko an sa shi a jikin mota to kar ka tambayi wahalar da ya sha kamun ya zama haka din kar ka tambayi wahalolin da suka same shi kamun ya zama kata ko gogagge mai kyau kar ka tambayi wahalolin da suka same shi kamun ya sai kai haka ya fi ƴan uwansa lokacin da aka sare gindin itacen tumba din daga nan aka soma samun bala'i har aka kai yadda ya zama katako gogagge ba abinda bai sha ba na wahala kam ya zama gogaggen katako mai kyau ana sha'awarsa inda ya fi sauran yan uwansa itace wahala ya sha kamun ya kai haka in ka ga zinariya a wuya an yi ado da shi ko ko ka ganshi a kanti ana tallansa to kar ka tambayi wahalan da ya sha na wuta da duka kamun ya zama haka to saboda haka ne لو يمس النضار هون من النار لما اختير للنضار سلاو akace da wuta tana azabtar da zinariya da azurfa da makeran farfaro ba su zaɓi sa zinariya da azurfa a wuta don su yi sana'a su abin wuya su abin kunne su abin ado ba wahal da muminai wannan ai tace su ne wato haka sojoji in ba sojoji ƙasa ba ta zaman lafiya in ba soja ƙasa ba ta zaman lafiya shi kuma soja ko ba yaƙi sai ya je daji ya yi rawan daji ya exercise saboda kare zama kamar mutane wata wani in an yi gudunmawa ya rasa abin da zai yi dama mazaje haka suke Allah yakan horar da su ne don ya zama in an ji daɗi ma na Allah ne in an sha wahala ma daga Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muka fito kuma daga wurin Allah za mu koma ba wani abu ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم لا لون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرهم فقد مس القوم قرهم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء كما أتكين إرم ونن أكي فتد شهادة أكي سامو ودن تسام مقامي شهادة إن بأياكي أن يرهك بين هذا سام مقامي شهادة سيدي وتفرلا wanda take samun mutum a gida kamar ta wancan dattijo da ya mutu aka ce ayi hakuri din nan don ba haka bai na za a samu shahada lokacin da aka yakin badar da aka samu shahada'u wasu sahabbai da su je yaki ba sun ce kai ina ma za mu samu wata rana mun ma irin wannan ta badar mu samu abin da shahada'u badar suka samu to gashi nan an samu wai ta kalmin kun shahada wallahu Allah la yuhibbu zalimin baya son kafirai azzalimai masu hana bautawa Allah
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين kada ku yi tsammanin Allah yana son su ne shi yasa suka samu wannan irin yar nasara da suka samu Allah ba ya son su azzalumai kafirai walimahi Allahu allazina amanu Allah ya yi wannan ne don ya tace muminan kirki na gaskiya wa yamhaqal kafiri ne shafi kafirai kuma a gane kafirci ya fito a fili a sha'afe shi imani ya fito fili a karfafe shi
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين aha da kuna zaton kawai da kun je kun zo musu mace shikenan ku zauna lafiya a duniya an aje muku aljanna ba wahala sannan ku ai ba haka ne ba dole sai kun sha wahala musamman ma wanda yace shi mumini ne a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amannahum la yuftanu dan yaji kunya ubangiji yace yace ce ma inna wajannahu sabiran ni'mal abdu innahu awwabun kai mun samu bawa wannan bawa mun jarraba shi ta ko ina muka same shi mai haƙuri ne ba dalla da shi shi mutum ne mai komawa ga Allah kuma wannan kar a ce duk wanda ya shiga musulunci sai ya shiga musulunci sai ya gamu da jarraba irin wannan balle musulunci ya bakin jini sai aka kawo annabi Dawud da abin da aka hore masa aka kawo annabi Suleiman da abin da aka hore masa su ma sai aka yabe su aka ce nimal abdu innahu awwabun yadda aka yabi abdun sabirun haka aka yabi abdun shakirun wala wala tahinu wala in yasal in yamsaskum qarhum faqad masal qawma qarhum mithlu wa tilka al-ayyamu dawiluha bayna an-nas wal ya'lamu Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin wa yumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaqu al-kafirin أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما تمانين كوي ذاكو شغل الجنة ني كوي باب وني بلاء دي ساميكو با جربا با كومي ku zauna lafiya a duniya ku mutu lafiya ku shiga aljanna a a ai sai na jarraba ku kamar yadda ne mutan da ku ma sai na yi muku sai dai mu ta roƙon Allah ludufi Allah kai mana ludufi Allah kai mana Allah kai mana da sauki kuma ya ba mu jurewa kiyaye imanin mu أما زلتم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي سي الله يا جربيكو ya nuna wa mutane wane ne wanda zai yi haƙuri ya tabbata akan horon Allah in jihadi ne ma ya yi jihadi in rashin lafiya ne ma ya jure sannan kowa ya gani ya tabbata shi Allah kan ya riga shine alimun bi zati sudur ya sa abin da kowa ya kunsa
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون حقيقة قد كنتم تمن... آه... ولقد كنتم تمنون الموت أي لوكتين دا أكي ياكم بدر da shuhada'u suka samu daraja domin su ne daraja ta farko a duniya bayan annabi da abubakar bayan annabi da abubakar da umaru da usmanu da aliyu da waɗannan guda shidan nan da suka biyo baya to mutumin badar shi ne babba a cikin daraja duk gaba ke ɗaya da lokacin da aka zo raba raba albashi ma haka aka tafiyar da albashi mutumin badar nasa daban mutumin bayatul rilwan nasa daban mutumin udu nasa daban kowa nasa daban walakar kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu ai da kuna gurin kuma ku mutu a wurin yaki yadda shuhada'u badrin suka yi shahada a wurin yaki walakar kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu tun gabanin wannan yakin bai same ku ba da ai kuna neman ina ma yaki yazo ku samu shahada kuma min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu ga yakin nan ya zo ga mutuwar ta zo wadda ake samun shahada da ita ga nan kuru-kuru kuna gani da idonku wantum tanzuruna to kuma ina za ku ina za ku har za ku gudu ku gudu ku je ina ku ne kuke neman mutuwa don ku samu shahada kuma ga mutuwar ta zo shahadar ta zo don me za ku gudu don me za ku gudu
bismillah وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين to in mun koma kan maganan da aka yi kururuwa lokacin da Mus'ab ibn Umairi ya zo ya tari Ibn Qami'ata wanda yace zai kashe Annabi bayan ya ji masa ciwo a haƙori sannan da ya kashe Mus'ab ibn Umairin sai ya ihu ya ce ya kashe Muhammadu sai shedan ya karba ita kururuwa an kashe Muhammadu an kashe Muhammadu aka rasa yadda za a yi wadanda suka ce a koma addinin mutan da a zauna lafiya dama shi ya kawo mana wannan abu wadanda suka ce in an kashe Muhammadu ma ai ba Muhammadu muke bautawa ba Allah yana nan to mun dawo kan wannan magana wa ma Muhammadun illa rasulun shi Muhammadu din nan ba fa shine Allah ba a'a shi matsayinsa shi rasulun manzo ne na Allah ba shine Allah ba Allah ne kadai wanda baya mutuwa shi ba manzo ne na Allah kad khalad min qablihi ar-rusulu yanzu duk duniya na akwai wani sauran annabi ai babu suna ina ai sun mutu to da annaba ba sa mutu ai da Muhammadu ya zo ya same su a duniya kad khalad min qablihi ar-rusulu afa in mata kuma don ya mutu aw kutila ko kuma an kashe shi in qalabtu ala aqabikum sai ku juya ku jefar da musulunci ku koma cikin baya ku koma baya ku zama kafirai don ya mutu ko an kashe shi dama shi ne kuke bautawa ai shi an aiko shi ne ya zo ya isar da aika kamar yan uwansa annabawa yadda yan uwansa annabawa suka isar da aika suka mutu al'umma suka ci gaba da aiki akan yadda aka koyar musu haka shi ma in ya mutu ko an kashe shi haka za ku riƙe addinin ku ci gaba da yin sa tunda ba shine Allah ba wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a Makka shekara arba'in kamun aiko shi to da aka aike shi ya shekara shekara goma sha uku bayan aika shekaransa suka zama hamsin da uku akan ramzin akan ramzin ahmadu kenan ahmadu hamsin da uku in ka lissafa hamsin da uku zai fito cikin ahmadu a hisabi to anan in an kasa qur'ani kashi uku an saukar masa da kusan kashi biyu duka a cikin shekara goma sha ukun nan sai ya koma madina ya yi hubbu wanda ba, ba fakki wato da ha da ba shekara goma kenan to shekara goma na hubbu din nan da ya ƙara ahmadu to sai suka zamo nabi'u sittin da uku kenan to ya yi shekara bakwai ya bar duniya randa ya bar duniya ya yi rashin lafiya na wajen kwana goma sha uku hakan nan to tun abin yana yana bin kwana kwana har matan suka taru suka ce yanzu ya rasu mun yafe maka ka zauna ɗaki ɗaya a maka jinya ya fi ka riga bin ɗaki ɗaki kamar yadda kake lokacin da kana da lafiya mun yafe ka zauna kai jinya ka ɗakin aisha kuma ya zauna a nan yake jinya sallallahu alaihi wasallama wani lokaci da sauki wani lokaci ba sauki abun ya same shi tun laraba karshen watan safar to har zuwa sha biyu ga watan rabiul awwal ran litinin sallallahu alaihi wasallama to a wani lokaci da sauki wani lokaci ba sauki lokacin saukin ana jin daɗi lokacin da ba sauki kuma gari duk ya rude musamman ranar alhamis sauran juma'a asabar ladi litinin ya rasu rannan gari ya rude kowane titin madina mutane suna zane zugun suna kuka suna zane zugun suna kuka sai aka bashi labari yace ku kawo rawani ku nannade mini kaina wane ka tokare ni wane ka tokare ni mu shiga masallaci aka shiga masallaci ya zauna akan minbari yace jama'a a kira dukkan jama'an madina a bubbuda kowa ya samu wurin zama zan yi jawabi ya zauna ya jawabi alayhi salatu wassalam yana cewa na ji abin da ya same ku ko kuna tsoron kada annabin ku mutu to annabin waɗanda mutane ne ya dawama na ku zai dawama kamar yadda annabin mutane annaba mutane suka mutu kuma na ku zai mutu amma ina muku wasiya da kaza da kaza da kaza yana lissafi yana ambaton malaman alkur'ani kowa ya kiyaye su duk wanda ya ji su girma ya bani girma suke dauke da abin da Allah ya kunta shi duk wanda ya so su ya so ni na muku wasiya akan malaman ilimi suke bayanin abin da Allah ya kone da shi kowa ya so su ya so ni kowa ya girma su ya girma ni kowa ya ki su ya ki ni kuma ne muku wasiya da mata mutane ne waɗanda Allah ya halatta muku su da sunansa kuma mutane ne waɗanda suke an halicce su da kashin haƙarƙari ka san kashin haƙarƙari kullum a tankore yake musamman ma ta wajen kansa kuma na roƙe ku ku kiyaye bayi bayi mutane ne ɗan uwanku Allah ya mallaka muku su ku ba su abinci irin na mutane ku tufatar da su tufa irin na mutane yayi wa'azi yayi wa'azi ya koma kuma na roƙe ku ku kiyaye bayi bayi mutane to amma da daddare sai abin ya dawo sai matar ta rika cewa yau ba za mu iya kwana ba fitila ba zan nemo lagoni da mai ciwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu kwana haka ba aka kwana to da gari ya wafi ya samu sauki har yanzu a cikin waɗannan lokacin wani lokaci yakan ce abubakar ya mana sallah abubakar ya mana jama'a sallah to shikenan da safe sai ya samu sauki sai ya ce ajiyar sahu ajiyar sahu aka jera sahu ya yaya labule yana kallon jama'a jama'a suna kallonsa yana kallon jama'a jama'a suna kallonsa yana musu magana yana murna yana jin daɗi to shi kenan sai da aka gama sallah sai abubakar ya zo ya masa ban kwana ce ya rasulullah na ga yau ka samu sauki zan koma aliya wajen matata bintu kharija wato yana da matarsa a aliya a wata unguwa a madina ita ma can take zaune ya koma can to kuma kamun hantsi sai rashin lafiya ya dawo kuma ya yi tsanani ran litinin din da ya tsanani ya ce a kawo masa ruwa a kawo ruwa yana sa hannu cikin ruwan yana allahumma rafiq al'ala yana ce ku kawo mini tawada da alkalami in muku rubutu abinda in na rubuta muku ba za ku bata ba a bayana umaru ya ce jama'a ku dakata annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin zafi ne shi yasa yake faɗin haka ai rubutu an riga an gama mana tun da ka zo mana da alqur'ani Allahu akbar to yana ana nan ana nan dai halayen sai dan uwan Aisha yana wucewa yana rike da aswaki sai manzo Allah ya masa haka wato yana nuna sai Aisha ta ce kana son a baka aswakin ne yace in yana da kansa ta karba yasa a bakinsa ta ce kawo in tauna maka ta tauna ta bashi tun da ƙarshe sai ya rasu da ya rasu sai duk gari gaba ɗaya waɗansu ba sa iya magana wasu ba sa iya tashi waɗansu hankalin su ya ɓace kamar sai na umaru ya zo masallaci ya ce duk mutumin da ya ce annabi ya mutu zan kashe shi munafiki ne annabi yana nan da ransa kuma Musa ma yake zuwa ya kwana arba'in wajen Allah ya dawo balle annabi Muhammadu yana nan da rai duk munafikin da ya ci annabi ya mutu zan kashe shi ya zare takobi ya tsaya to sai aka samu damuwa ga masu cewa ya mutu ga babban mutum wanda ba ka masa bayan Abubakar ya ce ƙarya ne to sai aka aka ji a kirawo Abubakar a kirawo Abubakar daga can anguwar da yake ya zo menene ya faru a ce ai gari ya rude an ce wai annabi ya rasu Umar kuma ya ce ƙarya ne yace yana ina ne aka ce yana ɗakin da yake ya shiga da ya shiga ɗakin yarsa ɗakin aisha ya buɗe fiskar ya ɗora fiskarsa a kan fiskar mazun Allah ya ce kana da ƙamshi ya rasu lallahi lokacin da kake rai kana da ƙamshi lokacin da kake rai sai ya zo masallaci sai ya hau mimbari yana cewa ya gode wa Allah alhamdulillah kaza kaza kaza ya gode Allah yana cewa ya gode wa Allah da ya saukar da ayoyin innaka mayyitun wa innahum mayyitun وما محمد من كان من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبت على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين يتكرنت آيوي إلى ودنا أي داما الله يا جامنا قرآني to duk wanda dama annabi Muhammadu ne Allahnsa ya daina sallah yau Allahnsa ya mutu amma wanda yake bautawa Allah ne to Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah yana nan baya mutuwa wanda ake masa bauta ai dama Allah ya gaya mana innaka mayyitun wa innahum mayyitun annabi zai mutu kowa ma zai mutu kullu nafsin za'iqatul mauti kuma ya ce mana ma Muhammadu la rasulun karkal shikenan sai Umar ya jefar da takobi ya ce wallahi waɗannan ayoyi da Abubakar ya karanta kaman ban taba karanta su ba Allahu akbar shikenan sai aka sallama wa ikon Allah aka iliran nan to sai aka yi ta maganganu to ya za a yi ya za a yi sai mutanen lansara suka ce yadda za a yi dai tun da dama annabi ya zo da jama'a ya zo da addini mu ne masu gari a cikin mu za mu samu wani mu naɗa tun daga yanzu suka je suka yi shawara sai aka gaya wa muhajirai haka sai suka tafi da abubakar umaru ya je ya ce suka ce za mu naɗa sadumu ubada sai muhajirin suka ce a'a ba haka ba ne abubakar ya ce kulan saru ne mu muhajirun ne ba za mu raba san suka ce to in ba haka ba fi na amiru fi kuma amiru ku ku yi sarkin ku mu ba mu yi sarkin mu sarkin muhajirai sarkin lansar ka ce a ba za mu raba kalmar jama'an musulmi ba mutum ɗaya ne zai zama sarkin musulmi magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ce ai ubangiji ya ce a cikin alqur'ani lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaka humus sadiqun kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku da mu'minai ne awaw wa nasaru ulaka humul mu'minuna haqqan awaw wa nasaru ulaka humul mu'minuna haqqan mu ko mu ne sadiquna to alqur'ani ya ce ya yi da rutta kullu wa kunu wa sadiqina mu'minai su bi sadiqai a cikin mu muhajirun ne za a zabi wanda zai yi jagora umar ya ce abubakar karka yi dogon magana yadda Allah annabi ya zabe ka kai mana sallah yana da rai kawo hannu mun zabe ka kai ne shugaban mu cikin harkan mu to daga nan sai aka zauna aka yi ta mubaya'a wa sayyidina abubakar har diriran litinin talata wace gari talata har dare sai abbas ya ce shi me muke jira da manzon Allah ne haka za mu bar shi ba za mu masa kabari ba haka za mu bar shi ba za mu masa kabari ba ba dai wanda ya tunani zai masa kabari to sai aka ce ai ya kamata a masa kabari to wanda dare washe garin laraba sai aka ɗauko fari ta ne aka ce to kabarin da za a yi akwai kabarin mutanen maka akwai na madina wanne ne za a yi ne shin abun ne shi a nan ne garin nan ko ku a kai shi makka ne garin kakanninsa sai wani ya ce na ji manzon Allah yana cewa annabi inda ya rasu na ake masa kabari to shi kenan sai aka zartar da wannan aka ce to maganan kabari irin na shakku za a yi ko lahadu za a yi aka ce a kira su dukan su biyu duk wanda ya fara zo a yi nasa sannan aka tona kabari sallallahu alaihi wasallama aka shimfiɗa katifa aka yi masa wanka aka yi masa wanka shikenan aka yi ta tun ran da rasuwan ta zo ana ta shiga ne ana ta yin sallah tun daga litinin din masu mubaya suna mubaya masu zuwa sallah suna zuwa sallah tun litinin talata din har zuwa laraba da dare to inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi Allah yana yin salatin sa wa Muhammadu mala'iku suna yin salati mu'mina suna shiga suna yin salati suna sallah Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim aka yi tai aka yi tai ba dai ba taru dai an ce wannan yin shugabanci a yi sallan jana'iza ba duk jama'a shiga suke suna sallah suna salati suna fitowa maza da farko mata da ƙarshe yara kuma da ƙarshe wannan haka aka yi wannan yana nuna ƙarfin imanin abubakar kun ga ƙarfin imanin umar yadda ya kai amma sai abun ya mai da shi hankalinsa bai iya ya tsawaya ba saboda girman bala'i babban musiba ba kamar rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata rasuwa in ba ta manzon duk bala'in da ya samu ne bai kai kan wannan irin bala'i ba ni cewa manzon Allah ba shi zai alaihi salatu wasallam ya kaura ya koma lahira aw ma muhammadu illa rasulun qad khala min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadur la shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin anan masu yin hujja da cewa wai ba a ganin annabi bayan annabi ya rasu wai da ana ganin annabi bayan annabi ya rasu wannan jayayya da aka yi ta yi za a kai shi makka ne za a kai shi madina ne za a yi masa shakku ne za a yi masa lahadu ne ai da ya faɗi yadda za a yi kuma bayan lokacin da aka zabi abubakar da aka yi jayayya banu hashim suka ce a zabi aliyu har aka zauna wata shida ana kaiwa da kawowa tsakani maganan gado ne maganan khalifanci ai da annabi ya fito ya raba wannan wannan gardama tsakanin tsakanin yassa da abokinsa abubakar suna faɗi waɗannan hujjoji abin da ba sani ba annabi ya riga ya ba da ma'auni mani ta hada fa asaba fa lau ajrani mani ta hada fa akhta fa lau ajrun wahid duk wanda ijtihadi in ya gane gaskiyar da Allah yake nufi lada biyu in ya kuskure lada ɗaya an yafe masa annabi ya riga ya ba da wannan ma'auni to duk abin da ya faru ai kaga ittihadin ne zai yi amma annabi an ce ya rasu to daga baya sai aka zo ana jayayya shin aliyu za a zaɓa ko abubakar za a zaɓa an yi jayayya akan wannan banu hashim sun ce a zaɓi aliyu sauran jama'a gaba ɗaya sun zaɓi abubakar in wannan jayayya ce annabi ya fito ya raba ai maganar khalifanci ta kare tun da ka taso ko mo ka rige abunka wallahi ha ba wani maganar khalifa dama muna ce ka rasu ne amma tun da kana nan ba magana wani khalifa kai ne mai abunka kaga an huta kenan da cewa ma wani ya zama khalifa tun daga annabi ya dawo yayi magana ko kuma a maganar gado yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce duk wanda ijtihadi ya in bai kuskure ba lada biyu ya kuskure lada daya abubakar ya ijtihadi ya samu lada biyu ya ce nanu ma'ashul lambiya la nu rasu kuma tan nahu wa sadaqatun mu annaba ba a gadon mu hadisi ne duk abin da muka bari ba a gado Fadima ta ce a'a ana gadon annaba wa wurin Suleimanu Dawuda aka ce a'a abinda Suleiman ya gada annabci ne da ilimi da hikima da shari'a ba fahamna ha Suleiman ba wai gadon dukiya ba tunda su ƴaƴansa goma sha tara ne kaga nan an yi ittihadi Fadima ta samu ɗaya shi Abubakar ya samu biyu to in annabi ya fito ya ce ke yarinya ke yarinya wannan fa abokina ne ki masa ladabi kai kuma abubakar ka dube ni wajen yarinyar nan ta ce yankin jikina ne in ya fito ya faɗi haka akwai sauran gado ai ya fito maganar gado ai ta tashi inda ya fito ya yi magana to haka kuma wajen shiga sham waɗansu shiga ba komai wani a akwai bala'i a koma in annabi ya fito ya raba wannan rikici nan ma sai a ce ba mu yarda ka koma ba tunda dama muna ce ka rasu ne kaga nan duk abin da ya faru in annabi ya fito ya yi magana a lokacin za a ce ashe abinda umaru ya faɗa gaskiya ne dama umaru ya ce bai mutu ba yana da rai zai dawo gashi ko ya dawo to abubakar abin da ya faɗa ya zama kenan ƙarya abubakar ai ba ya ƙarya sunansa a siddiq idan abubakar an dangana masa ƙarya ba jagora duniya kenan ba jagoranci kenan duniya jagoranci ya rushe domin jagora makareci ba jagora jagoranci ya rushe inda aka ce makareci shine jagora to saboda haka ya kwanta ya yi shiru din ya bar su da ijtihadi shi yafi amma daga ba su Imran Husaini su ganshi ko Usman ya ganshi ko wane ne ya ganshi wannan ba wani rikici lokacin rikicin ya wuce ko ko Usman Shehu Usman dan Hodi ya ganshi a Degel ko Shehu Tijani ya ganshi a Morocco ko Algeria ko dan su ganshi a Misra ko dan su ganshi a wani wuri wani duk ba lokacin rikici bane a lokacin bayyana karama ne da bayyana mu'jiza mu'jizar manzon Allah in ta bayyana shi kai kana da karama za ka gan shi in mujizarsa ba ta bayyana shi ba komai karama ka ba za ka gan shi ba in kuma mujizarsa ta bayyana shi ba ka da karama ba za ka gan shi ba kamar dai akwatin talabijin ne da gidan talabijin mujizar mu ajiye ta a talabijin idan ana yin shirye-shirye a gindin talabijin can to in kana da talabijin a gidanka in ka bude wannan gurin to za ka ga abin da suke yi amma in can gidan ba su bude ba wato wajen mujiza kenan ko ka bude naka sai ka ga shushu ba za ka ga komai ba ciki in ko can sun bude amma kai kai talabijin ɗinka ya ɓaci ko ka bude ba za ka gani ba ko kuma baka da lantarki baka da da da abin wutan nan duk ba za ka gani ba to haka in mutum in ba shi da kuɗi a ba shi da kuɗi a banki ba shi da kuɗi a bankaɗe kare ce kowa ma haka ne kai wa kanka hukunci kamar mutane kowa da nasa hukunci Alhamdulillah shakirin wa kayyin min nabiyin kutil.
ina karshe bayan gaisuwa ta da ba ta alheri zuwa gare ta ina son kai mini bayanin hukuncin itaciya wacce ta fito a cikin makabata kuma tana da yaya masu daɗin ci shin za a yi amfani da yaran
a aiko kashi aka zuwa wa gero in geron ya nuna za a ci taki kenan ko? to ko kashi aka zuba gero in geron ya nuna za a ci ko kashi aka zuba masara in masara ta nuna za a ci ai shi wanda ya rasu ya rasu abinsa ba ai ci ba shine ya fito cikin yayan itacen ba ai ba kuma jinin sa bane har kuma hukuncin hatsi idan ya fito a makabarta din za a yi amfani za a ci tanam amma ana tsoron yin shuka akan makabarta don kar a taka kabari na'am akwai hadisin mutum yadda yake da alhurma lokacin da yake da rai haka yake da alhurma lokacin da ya mutu na'am kar a taka shi kuma Allah na akar Allah an ce zaka sai a samu dani goma shine zai ba da buhu biyar sannan sai ya samu hatsi ya kai buhu biyar ya isa a yi masa zakka to gashi kuma dani goma baya yin buhu baya yin buhu biyar din to shi a cikin dani goma za a fitar da zakka ko ko a cikin buhu biyar za a shi fitar abin aunawa an ce dai ko kuma sharat goma goma ko buhu ko buhu ne kake da su ko wani buhu goma buhu daya ko damuna ne kake da su ko wani dami goma dami daya ko kwanduna ne ko wani kwando goma kwando daya amma ainihin abin noma idan bai kai a wuski biyar ba kowane wuski biyar din nan yana da sa'i 60-60 ka kirga 60-60 sau biyar in ya kai 60-60 sau biyar ya isa zakka in bai kai ba duk abin da ka bayar kashe zakka ne sadaka ne Allah ya karba
a kuma yake mutum ne a cikin azumin nan sai ya hau sama ya fado kansa ya fashe wai yaya azumin sai yake ai kansa ya fashe ai ya mutu ma balle maganar azumin sa tunda kansa ya fashe kamar ai ya mutu kenan balle azumin sa Allah ji kan Nuhu wali ya rasu Alhaji Nuhu wali karanta masa Fatiha mara da salatu Fatiha gon kulo goma sha daya Allah ji kansa amin Allah ji kan mu amin bismillahirrahmanirrahim Ah, kar- eh kowa ya karanta kai kuma kana tambayan to bismillah Nuhu wali- a Nuhu wali za a yi wa addu'a Allah Nuhu ji wali.
kansa Alhaji Nuhu wali na Kano wani kuma malami ne sa- sahibin shehu tafiya ma ga daya za ka ba shi goma ma ka riga an ji wannan kai karanta na kai zuwa ga shi ba- tambaya ta ita ce Kansa wani- ne gaskiyar kisar da aka ce an yi wa alfazari a game da yadda ake cewa wai ya taho ga- eh, ina rera shi yawan maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai shiga madina amma maza Allah ya ce kar a bar shi shiga sai aka kashe shi wai gaskiya ne an kashe shi kafin shiga Amma madina bai samu bai samu ma fitowa balle je Madina ai wato bai je Madina ma balle a kashe shi a kasar su Umulus wato cikin Sahara can wajen Madina can ne kasar su bai je Madina bai samu zuwa Madina ba duk wannan eh, mutane suke faɗi haka
a Allah zuwa gare ka bayan gaisuwa da fatan alheri ni ne nake da mata guda biyu to wannan na je kasuwa na dawo su duka suka biyo turaka na suka ne sun zuwa to bayan sun sun zuwa wacce nake kwana a ɗakin ta sai ta zo da yakin abinci to sai ɗaya ɗaya kuma ta ta zo gare ni ta bukace ni na biya mata bukatanta shin yaya al'amarin yake a gare ni wato an zalunci mai kwana ah, an zalunce ta amma kuma ba zalunci ne wanda zai kai a yi masa hukuncin kaza ba wato duk duk namijin da ya ɗauki kwanan wata mace kishiya ya baiwa wata to ya zalunci watan amma ba zalunci wanda za a kai kotu a yi shari'a ko ko a yi kaza a yi kafara babu wannan amma dai ah, ya yi- ya yi zalunci ba a yin haka
a zuwa ƙarshe bayan gaisuwa ta da fata alheri in mai da- mai kwanan ne ta bayar ko kuma ta yi tafiya ko kuma ba ta da lafiya ko kuma ta rufe kofanta ta hana a shiga go- a shiga ɗakin ta ina so mawar yi mini bayanin wani al'amari da sami mu shin ya halatta a yi juma'a karfe takwas da rabi na safe ko a shekara karfe takwas da rabi na safe a yi kasa?
a nan tsarin a kan kallon a nan karfe takwas da rabi Eh.
ai mu abuwa karfe takwas da rabi ko idi ba mu yi ba lokacin To.
wanne juma'a Ah.
shi ko ita juma'a kuma gajiyar sallar azhar take gado Na'am.
in lokacin azhar ban yi ba ne karfe takwas da rabi ai lokacin juma'a ban yi ba a cikin dukkan al'umma gaba daya wato lo- lokacin in ka dubi rana a lokacin ai tana gabar ne bata zo tsakiya ba balle ta yi zawali juma'a ba ta yi ba amma wanda wannan sallah dai yayi nafila ne irin na walha amma juma'a ba ta yi ba a zuwa ga mawar shek bayan gaisuwa na irin gaba wannan irin wannan waɗansu abubuwa ne masu rushe addini waɗansu mutane ne waɗansu ake hayan su don su rushe addini su haɗa mutane faɗa ba addini ya dame su ba rushe addini wa ya taɓa ji ko wa ya taɓa gani ana sallan juma'a da walaha ƙarfe takwas wa walaha ma ba ta ƙara cika ta yi ƙarfi ba sai a nan kaduna a zuwa gari ka bayan gaisuwa ta da fata alheri allah ya ƙara maka himma ne irin waɗannan ina hukuncin wanda ya kwana uku bai yi wazifa ba kuma bai yi ramuwanta ba kuma don Allah ina roƙon malam ya yi mina addu'a lalle mutumin nan ya rama wazifa kwana uku lalle Na'am.
kuma kar ya sake yin irin wannan saki Na'am.
sai dai in rashin lafiya ne ya same shi amma kada ya yarda ya har kwana uku bai wazifa ba Na'am.
kuma in bai bari lalle ya rama Na'am.
haka lazimi Na'am.
zikirin juma'a ne dai ba a ba a ramawa Na'am.
sai kun su ne ya kamata a rama shi juma'a alhamdulillah ya Allah mu ji kan murgayen mu Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu kiyaye mana imani mu kiyaye mana kasar mu kiyaye mana addinin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ji kan malaman mu da malaman malaman mu Allah ya yi mu da yayin iyaye mu da musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya biya bukatun mu da wannan muke musa da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da na lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين